من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل مودسة بدعة وكل بدعة دلالة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى وتقى العفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى وتقى العفاف والغنى السلام عليكم يا مسلمين yau asabar goma sha ɗaya ga watan ramadan haka ne? yawa nawa ga wata shida ga wata ko? ok na boko ne sha ɗaya ko? na 'yan albashi to yau shida ga watan ramadan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu talatin da bakwai wanda ya daidai da goma sha ɗaya shi ne sha ɗayan ko? sha ɗaya ga watan shida miladiya shekara ta dubu biyu da goma sha shida muna cikin suratul anfal a karatunmu da muke na yamma Allah da ikonsa alaran mu malam Ibrahim Mango ya tafi sada zumunci amma yadda muka yi da shi yace yana jin yau zai dawo Allah da ikonsa ga har yanzu bai iso ba hakan nan mai yiwa za a ji bakuwan murya wadda ba shi ba shi sai gobe Allah kai mu za mu ci gaba da shi ina jin biya mun kwana aya ta arba'in da hudu dai ko za mu tashi arba'in da biyar yawwa to da na yi magana wa ala rama mala abubakar ya zo ko ga malam ali ya zo to bismillah ka fara kafin ya iso kamar ga can ne ma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون
Allah madaukin sarki yace ya ayyuhal ladina amanu idza laqitum fi'atan eh idza laqitum fi'atan fathbutu واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون Allah ce ya kwanda kuka imani idan kuka je wajen yaƙi kuka haɗu da fi'atan wato mana jama'atan jama'atul kuffar kuka haɗu da kafirai to fasqutu ku tsaya daram daram daram daram ba gudu sai sa daga cikin ladabi na yaƙi na cin nasara in ana so a cin nasara akwai isbati isbati ba gudu domin daga inda kake faɗa da abokin gaban ka tsoron sai shiga zuciyarka ka fara gudu to zai ci nasara a kanka da haka Allah ke mutan muminai in an haɗu da kafirai ba gudu mumini ba matsoraci ba ne musulmi ba matsoraci ba ne idan yana yaƙi ɗayan biyu ne ko dai ya ci nasara a duniya ko a kashe shi tafi aljanna to kenan kaga maganar gudu bai taso ba kai duk yadda kai akwai riba in kai ka ci nasara shikenan gari ya zama naka ƙasa ta zama taka shugabanci ya zama naku ko musulmai ɗaukaka ya zama naku in kuma Allah ya jarrabe ku kafirai suka ci nasara suka kashe ku to kun yi shahada aljanna za ku tafi to me shari a ciki in dai yaƙi na musulunci ne babu shari yaƙin da ba na musulunci ba shine duk shine shari a ciki yaƙi dan ƙungiyanci yaƙi dan ƙabilanci yaƙi don wata mummunan aƙida ta addini to wannan asara ne game shi in ya mutu ya asara rayinsa an gane wannan yawwa Allah da haka Allah ce ya kwanda ka imani idza laqitum fi'atan in kaɗu da wasu jama'a ta kafirai fasbutu ku tsaya daram daram ba gudu an gane wannan gudu wurin yaƙi ridda ne kafirci da yawa malamai suka ce wanda ya gudu wurin yaƙi ya ridda wato kenan ka gudu a rusa musulunci ka gudu a kashe yan uwanka sai dai waɗansu sun yi sassauci suka ce a ba kafirci ba ne laifi ne tunda an samu sahabbai a yakin uhudu sun gudu lokacin da kun san dama kafirai sun zo ninkin ba ninkiya kuma du musulman suka saba wa annabin suka saba wa manzonsu suka ki masa da'a lokacin da ya dora su akan dutsen uhudu strategy na yaki wasu suna ƙasa wasu suna sama amfanin na sama din nan su za su rika hango duk eriyan gurin akwai wani abokin gaba da zai bullo ya suraro ya sudado ya kashe su to su za su yi maganinsa su za su sanar da muminai na kama da Allah ɗora sahabbai a kan dutsen uhudu da yake madina wadda kana kan dutsen nan ni na hau kan dutsen in ka hau kan dutsen na ka hango ko ina ta ko inansa fili ne da shi kenan maza Allah ce musu ya musu gargaɗi ya ce ko mun ci nasara ko an ci nasara a kanmu kar ku sauka sai na ce muku sauka kun ga maza Allah ya kafa musu doka ko to lokacin da aka zo aka fara yaƙi Allah sai bai wa mu'minai nasara kafirai suka fara gudu dama yakin ana yinsa a gaban dutsen ne dama kafirai sun bullo ta yamma ne mu'minai kuma suna ta ina ta gabar haka in kawo kan dutsen da aka sa fuskanka ta ina ta yamma haka maza Allah ya sa fiskarsa ta yamma ta inda kafirai suka bullo daga wajen bangaren makka aka fara yaƙi Allah ya ba da nasara wa muminai kafirai suka fara gudu to wanda suke kan dutsen da suka ga kafirai sun fara gudu sai suka ce mu sauko sai wasu suka ce musu a'a kun ga manzo Allah fa ya ce ko mun ci nasara ko an ci nasara a kanmu kada mu sauka suka ce a'a ai manzo Allah ya faɗi haka ne don ya karfafa mana gwiwa kawai ci gaba da zama tunda dai a kafirai sun fara gudu mu sauko mu ma mu ɗebi ganima sai aka samu sabani tsakanin su na kan dutse wasu suka ce a sauka wasu suka ce ba za su sauka ba shikenan waɗanda suka ce ba za su sauka ba sai suka zauna kan dutse wanda suka ce za su sauka kuma sai suka sauko da irin ire-iren su wanda suka bi menene ra'ayinsu a can baya wajen su kalid ibn walid basu musulunta ba sai suka ga kan dutse yayi shara-shara ba kowa kawai sai suka tafo suka hau kan dutsen suka kashe sauran waɗanda kan dutsen wanda basu sauka ba kaga fitina ko ittaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum kasa kaga su suka yi da'awa manzon Allah ma kaga jaraban da ta same su an zo an kashe su suna kashe su kuma sai suka auka wa muminai da manzon Allah waɗancan da suka ga an auka wa manzon Allah da muminai sai suka dawo sai zanto an sa muminai a tsakiya waɗannan ta gabar waɗannan ta yamma to lokacin ne ba a kashe muminai sama da saba'in wasu kuma suka yadda makami karce karce suka gudu cikin madina abin da ya faru kenan har Allah ya dinga ba da wannan labari a cikin Qur'ani ya ce abin da ya same ku ku kuka jawo ko kuka jawo shi saboda saba wa manzon Allah gashi Allah ce falyahzaril ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim ma saba wa manzon Allah su ji tsoro kada wata fitina ta same su ko azaba to kaga yadda azaba ta samu mu'mini saboda nan gudu wajen yaƙi in ba ya zama dole ba kafirai sun ninninka ku sun ninninka ku don ku gudu ku je ku sharo ku sake shiri in ba haka ba wani haramun ne an gane wani haramun ne ya ayyuhallazi na amanu ya ku waɗanda suka yi imani da Allah a matsayin abun bautansu idza laqitum fi'atan ay jama'atan in ka da wasu mutane na kafirai a wurin yaki fasbutu fasbutu ku tsaya daram ba gudu wazkurullaha to adabi na biyu kenan na yaƙi shine roƙon Allah zikiri malala an je wurin yaƙi suna kabbara amma kabbara ɗin nan kafin a haɗu in aka haɗu ba a son surutu wurin yaƙi ana son a san shiru yadda kafirai suke hayaniya suna ihu mumine shiru suke shine ladabin wurin yaƙi zikirin Allah da addu'a don yana cikin wuraren da Allah yake gaggawan amsa addu'a shine in ana yaƙi aka je wurin yaƙi kafin a fara malala zai yana ta'addu'a yana ta'addu'a har mayafinsa ya faɗi yana ɗaga hannunsa har abubakar zai ɗaga shi ce ka tashi ai Allah naka ya ji ya ji addu'anka saboda hakan nan bayan isbati akwai azzikir wa du'a an gane wannan yawwa akwai kuma absamtu shine shiru ba san mu'minai suna yaƙi suna daga murya a a ba a son wannan an gane yawwa kafirai ne suna yaƙi suke kormato suke ihu amma mu'minai shiru suke an gane wannan kai wazkurullah ku ambaci Allah la ilaha illallah Allahu akbar لا إله إلا الله أم فإنشوانا طيب شكرا
وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين
duk wani ladabi na yaƙi ayoyi guda biyu nan sun cika su duk ladubban da malamai suka kawo na cin nasara wurin yaƙi kamar guda shida ko bakwai to duk ayoyi biyu nan sun cika an gane wannan Allah ya ce wa atiqullaha wa rasula ku yi biyayya ma Allah da manzonsa abinda ake so wurin yaƙi shine da'a ba sabo ba sai sa idan Allah ya naɗa kwamanda idan shi ba zai je wurin yakin ba yakan keɓanta da shi ya yi masa nasiya a ƙashin kansa da kuma membas ɗinsa da suke tare shi na farko suke ce masa kaji tsoron Allah za ku ci nasara ne akan abokan gabanku da ɗa'an da za ku yi wa Allah su kuma Allah zai ƙasƙantar da su ne saboda saɓon Allah sai sa da wahala ka ga musulmai sun je yaƙi suna kama matan mutane suna retin suna zina in kaga sojoji suna haka sojojin kashirai ne da wuya kafirai su je wurin yaƙi ba su yi zina da mata ba hatta sojojin da ake aika na harkacin majalisar ɗinkin duniya haka suna ta zina zace ga suna yanzu an kama su a sudan an kama su a sudan an kama su a somaliya ana su a musamman sojojin indiya sun yi ta lalata da ƙananan yara a wurin yaƙi nasu to mumini in ya je wurin yaƙi babban abin da ke ba shi nasara shine da'a ma Allah da manzonsa duk wani abu na sabo ku nisance shi in kun nisanci sabo da ku ci nasara yawwa an gane wannan kai ma an kai tafiya kana neman wani abu na alheri to ka nisanci sabon Allah sai ka samu cin nasara an gane wannan in ka je makaranta wata ƙasa ko wani gari kana son ka ci nasara ka ci jarrabawanka to ka nisanci sabon Allah an fahimci wannan ka nisanci sabon Allah yawa sabon Allah kuma ko riga kun sani ba ya mun faɗa ba suna nan rattata suna nan da yawa yawa sai za kullum manzo Allah yin sabansa da su tafiya ko ba wurin yaƙi ba sai ka musu nasiya da jin tsoron Allah saboda in ka yi tafiya wuri ne da ka je ba a ganin ka daga kai sai Allahnka ka shiga hotel ba mai ganin ka ka je wani gida ba mai ganin ka ka bar iya ka bar baba ka bar wa ka bar kani ka bar abokai ka bar wanda suka san ka daga can daga kai sai Allah ka haka ka ji tsojin tsoron Allah an gane wannan awwa haka wa Laha wa rasula ku yi wa Allah da'a ku yi biyo manzon Allah da'a to yana cikin abin da yake kawo cin nasara abubuwan da kenan muka ambata wa dai tuna mana so akwai al'isbat shi ne tsayuwa daram akwai mai kuma akwai akwai ne azzikiru wa du'a ba biyu ba akwai kuma asamtu uku kenan sai ne kuma as'a ba mu zo kan sabaru ba mu zo kan menene ta'a ta'atullah wa rasul kun nawa kenan hudu to sai Allah ya ce wala tanaza'u kar a samu faction a tsakaninku wato kenan ana san menene wahada an san wahada unity a samu unity tsakanin mayakan musulmi kada wannan ya ce a'a ni nan wannan ya ce ayi nan wannan ya ce ayi kaza wannan ya ce ayi kaza ku zauna kuna ta ja in ja a samu disunity tsakaninku a samu function a tsakaninku to za ku rubuce fadan dai komo tsakaninku kuma babban musiba shine fada tsakanin musulmai tsakanin su ya su yawa idan yan gida ɗaya suna fada abin yana muni sai ya hana ku yaƙan na waje an gane wannan sadaka nan bayi da kyau idan ana yaƙi a yi ta ja'inja sai samun Allah ya umarci mu mana cewa idan za su yi tafiya ko da su uku ne su naɗa ɗaya ya zama shugaba hikiman ciki shine zai rage disunity zai rage dispute zai rage quarrel a tsakaninku saboda yanzu misalin ana tafiya misali lokacin da ake tafiyan kafa ana tafiya ne cikin jeji sai aka za ka samu hanya ta yi kashi biyu wannan ta yi nan wannan ta yi nan garin da kuke so ku je kuma ba ku da tabbacin wannan hanya ne za ta kai ku wannan hanya ne za ta kai ku amma dai kusan ta yamma yake ko ta gabar yake ko ta arewa yake ko ta kudu yake to ga hanya ta rabu kashi biyu to a irin wannan wannan ya ce abi nan wannan ce abi nan to sai a ɗauki ra'ayin shugaba idan shugaba ce a yi nan ko da ba daidai ba ne nan ɗin za a yi sai a bar dukkan wani don a yanke menene husuma sai za a hikiman da aka ce a naɗa shugaba amma in babu shugaba da za a yi ta ji an ƙarshe a yi faɗa ma wani na ce a hannun dama da abi wani ya ce a hannun hagu da abi to amma in shugaba ce abi dama to kowa sai ya yarda ra'ayinsa don addinin musulunci ya gini ne bisa da'a an gane wannan ba a son saba ma shugaba ba a son saba ma shugaba an fahimci wannan yawwa saba ma shugaba yana kawo rauni saba ma shugaba yakan kawo rashin cin nasara sai sa musulunci ka dubi komai da ke tafiya cikin sada'a ne ba wani abu da bada me za ga sallan da muke yi akwai liman ko babu liman to ai saboda haɗin kai ne in ba da haka ba da sai kowa ya nasa kowa ya gidansa ma sai za wajen azumi ma ake son a samu shugabanci in an ga wata a samu mai umarni a ɗauka in an ga wata a samu umarni a sha haka manzon Allah yake idan aikin hajji ne akwai amirul hajji ko babu amirul hajji shekara ta tara da aka wajabta aikin hajji manzo Allah bai je ba amma ya nada amirul hajji waye shi abubakar daga ko da wurin yaki ba a taba yaki manzo Allah bai nada komanda ba sai ya nada komanda shugaba wanda zai bada umarni a bi daga komi na musulunci akwai shugabanci dan ba a san fauda ka san fauda ko confusion confusion shine fauda da larabci rudu hayaniya a rasa mai ba da umarni mutum ɗaya kowa ya ce a yi kaza kowa ya ce ya zama fauda kenan ya zama fauda ya zama confusion amma aka samu mutum ɗaya shugaba ko da ya yi kuskure ku fahimta Allah ya kan fitar da shi daga wannan kuskure ɗin Allah ya kan saddada shi a ce shugaba ya ɗauki wani ra'ayi wanda shine kuskure to Allah ya kan masa afuwa ya miƙar da shi dubi manzala ra'ayin da ya dauka akan usara badar ra'ayin waya dauka abubakar shine daidai a'a ra'ayin waya daidai umar amma aka bar shi akan wannan ra'ayin da yake ba daidai ba kuma Allah ya sa menene ya sa masa mafita aka ya saddada shi hakan nan dole al'ummar musulmi tana da shugabanci haka Allah ce atiqullaha wa rasula ku yi da'a ma Allah ku yi da'a wa me manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an fahimci wannan sai Allah ce to wala tanaza'u kada ku yi ja'in ja a tsakaninku wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza fatafshalu balle ku rushe ashe jayayya na kawo rushewa jayayya na kawo rugujewa jayayya na kawo rashin menene cin nasara yawwa yana kawo cin nasara yawwa alfashilu shine faduwa rushewa rugujewa an gane wannan ku yi failin shine fashal tanazu yana kawo mai kenan failin ku faɗi an gane wannan wata zahaba rihu abi mana wata zahaba kuwatukum rihu shine ƙarfi in kuna ja in ja sai ƙarfi ya tafi ƙarfin da za ku yaƙi abokan gaba da shi sai ku yi amfani da shi a ƙashin kanku kuma sai magana ta riga ta ƙare makamin da za a amfani da shi wajen yakan abokan gaba sai ku yi amfani da shi wajen yakan kanku da kanku to kaga an samu an samu matsala yawwa an samu matsala me yasa musulunci hana kungiyanci saboda idan ana kungiyoyi fadan ku dai koma tsakanin ku wannan na yakan wancan wacce kungiya na yakan wancan kungiya maimakon ku haɗu ga baki dai ku yi rici ku yaƙi abokan gaban ku to kuma sai sai yaƙi zama tsakanin ku wannan yana fara ce wannan kai kafiri ne a wannan kafiri ne a wannan kana bin shugaba na kaza wannan kana bin shugaba na kaza a a shikenan a fara wasa da wuka daga nan kuma a je ana raba masallatayya daga nan kuma ana je ana buga buga shikenan kuma saboda kan nan ja in ja da kawo rarraba tsakanin musulmi yana rage musu karfi an gane manzala ce al muslimuna yadun wahid musulmi hannu ɗaya ne ba biyu ba a musulmi hannu ɗaya ne dukkanmu in dai musulmi ne ɗaya muke ba maganan ƙungiyan wane ƙungiyan wane ƙungiya babu wannan an gane wannan ku dubi kasa ɗin marigayi malam jafar dai akan maganan ƙungiya ku nema kwana ne jin su saka sun saka ma a gulaf fm ku nema ku nema ku samu ku ji abin da yake na'am wasbiru to mun zo ladabi na nawa kenan na shida haƙuri haƙuri don ba ka yi haƙuri ba ba za ka iya yaƙi ba ku dubi sahabbai sukan taso su yi tafiya mai nisa abin hawansu ko dai rakuni ko doki ko kuma ƙafa kilomita ɗaruruka wani lokacin dubu sama da dubu ga gajiyan tafiya ga zafin rana ga fuskantar abokan gaba kuma yawanci abokan gaba din a wurinsu ake zo ake tarar da su su ba su dogon tafiyan da kuka suka wahala ba a yakin badar a ina ka yi shi tsakanin badar da makka bai wuce ainihin kilomita biyar ko shida ba ko bakwai ba da nisa bai da nisa aka yi yakin badar to ka duba tafiyan da sabai suka yi tafiya ne ne nisa a ina nufin wajen sulhul hudaybiya shine yake kusa da yake kusa da da makka inda aka yi ina ne inda musabai suka da suka taho tafiya mai nisa sai da aka zo shajar su da a ina ne inda aka sulhu hudaybiya din aka nan su aka nan su shiga amma ita bada tana dan nisa kadan saboda dai yawancin yaki musulmai su da su ne suke har su suke tafiya mai nisa sai sun zo ga gajiya ga ga fuskantar abokan gaba ga ishi ruwa kaga yana bukatar hakuri ka zo a sare ka sare ka lokacin in an huda cikin mutum ba operation sai dai kawai a jira wa'adi sai a jira wa'adi ya sa umar ai lokacin da wannan ba majuse ya soke shi da wuka in aka ba shi madara sai ta rika zubowa ta karkashi kaya nuna maka uwar hanji ta fashe kenan kuma ba operation kaga dai a jira mutuwa da aka umar ya rasu a wannan abin aka wancan lokacin ba a operation amma yanzu kaga an huda cikin mutum za a iya ɗaukar mutum ko a helicopter ko a mota ko ambulance a yi maza je asibiti a yi masa aiki amma can babu babu ya za sabai sun sha wahala aka yaƙi yana buƙatar haƙuri haƙuri da juriya in ba ka yi haƙuri ba ba zai yiwu ba sai za Allah yake cewa wasu biro ku yi haƙuri haka daga cikin abubuwan da suke sa cin nasara akwai haƙuri yawa haƙuri da saran da aka yi maka haƙuri da raunin da aka yi maka haƙuri da ishirwan da da kake ja haƙuri da yunwan da kake ji haƙuri da gajiyan da kake ji dole sai an yi haƙuri da aka sabai ba ƙaramin wahala suka sha ba kuma ba ƙaramin haƙuri suka yi ba na wallahi inda ba ba haƙuri da tunin ta rubuce tsokana wani iri ne ba a yi mana ba kwanan nan wasu 'yan iska don 'yan iska ne ba shiga gidan rediyo suka ci mutunci na ba ina da waɗanda in na gana ma zan tura musu wala kowa ya dai gawansa ya dawo ya da kawo gawansa gidansu wasu ma sun buga mun waya wallahi ta su yi mun tafi sai malam me kake so a yi da su sace ku bar su da Allah ba shi kenan ba amma ai wannan siyasa da aka shiga da aka shiga nan aka zage shi wanda ya zage shi ya kwana lafiya ba ku ga hotonsa a facebook yana gudan asibiti shi yana da magoya ba da nake da shi yana da almajiran da nake da shi amma muka yi hakuri ba ya wuce ba shi ke da ya wuce tsara da komai yana bukatar hakuri komai yana bukatar hakuri yawa komai yana bukatar musamman da'awa wanda bai taka kara karya baka san shi ba dai je ta faɗan ƙarya a kanka ya ta sharri a kanka wani ma bai taɓa ganin kama a rayuwanka ba amma ka jera ta faɗan maganganu kai ka ce gano ɗaya kuke kwana da shi ya hakuri raga ga ce wasu birin ko ya hakuri inna allaha masu hadin allah yana tare da masu hakuri to allah ya ba mu hakuri
ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط
Allah ya ce, Wala ta kunu kallazi na kharaju min diyarihim batara, eh? wari'a'an nas, wa yasudduna an sabilillah, wallahu bima ya'maluna muhit. Allah ce ta ku muminai, kar ku zama kaman kafirai, kar mu zama kaman kafirai ta ina, allazina kharaju min diyarihim batara waɗanda suka fita daga gidajensu da alfahari da ji da kai su abu jihal kenan bayan sun fito sai aka zo aka gaya musu abu sufiyan jakadan sai zo ya gaya musu ya ce musu to kayan kasuwancin ku ya riga ya tsira in shi kuka fito karewa to ku koma makka abuja suka ce wallahi ba mu suka ce tsan ba su koma ba sai sun je sun sha giya sun yi rawa sun nuna wa duniya cewa su suna da ƙarfi muhammadu da magoyawansa sun gudu suka ce sai sun ƙara sabada alfahari da ji da kai a in ba dan ji da kansu da alfaharinsu ba tun da dama sun fito ne su ba da annajada su ba da kariya madukiyarsu da aka ba su labari cewa manzon Allah da shi da mutanensa za su tare su a hanya lokacin da suka fito daga sham wato siriya kenan ko labanan ko bana don wannan gurin gaba ɗaya ariyan ana ce musu sham a wancan lokacin sun ɗauko kayan kasuwanci a raƙuma sai aka zo abu sufyan ya samu labarin cewa sabon manzo Allah zo su tare shi sai ya aika mutanen makacin ku kawo agaji ku zo ku kare dukiyanku shikenan suka fito bayan sun fito abu sun sai lallaba ya lallaba ya fita jikin ruwa ruwa sai ya dawo makka waɗannan kuma sun riga sun fita sun fita kan tudu sai jakadan sai zai ce aka zo aka aiko dan aika aka ce kayan kasuwancin ku da duke ya tsira da aka ku dawo maka suka ce a'a su ba za su koma ba sai sun je sun yi kwana uku suna holewa suna shan giya suna rawa mata suna musu waka ko duniya ta gansu a san da cewa su eh su majiya karfi ne batsaran alfahari da ji da kai to aka ce mumine ko babu wannan mumini baya alfahari baya nuna isa domin wa man nasru illa min indillah la hawla wala quwwata illa billah ba mu da ƙarfi ba mu da dabara komin mu yana wurin Allah sai sa mumini in ya ci nasara sai gode ma Allah ba zai nuna ƙarfinsa ne iyawansa ba in kuma an ci nasara a kansa to sai ya kuri ya ɗauka jarrabawa ne ta wannan shine ka'idar mu'mini yadda yake amma kafirai ba a'a in sun ci nasara karfin su ne in ba su ci nasara ba rashin shirin su ne haka suke ba iyaka ne ba su kai ma zuwa ga Allah haka Allah ya ce mu ne to ku kar ku yi haka ba alfahari ba ju- ba ji da kai an gane wannan yawwa wala takunu kar ku kasance kallazina kharaju min diyarhum wanda suka fita daga gidajensu daga garin su na makka su abu jahal kenan bataran da ji da kai da nuna isa wa ri'a'an nasi da nuna wa mutane cewa su suna da ƙarfi ai da ma ka suka faɗa suka ce ai mutanen duniya sun gani dukkan kabilun larabawa da basu ma zo ba da sauran mutanen duniya sai labarin mu ya ishe mu cewa mu dinnan masu ƙarfi ne an gudu mana ri'a'an nasi kenan an gane wannan waya sudduna an sabilillah ga wani mummunan aiki da suke suna kange mutane gabarin shiga musulunci suna kange mutane gabarin bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda suke da su Abu Jahl kenan amma wallahu bima ya'maluna muhit Allah ya kewa duk abin da suke da saninsa yana ci yana ji yana gani kuma zai musu sakamako kuma ma ya musu ma sakamakon an gane wannan da fada da musulunci da alfahari da ji da kai duk Allah ya kama su an gane wannan tsaye
وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال وقال إني بريء منكم إني أرى إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب
a wannan aya da malam ya karanta tana buƙatar ɗan dogon bayani da kuma sababinta don wani lokacin faɗan sababi yakan sa ka daɗa fahimtar abin da ayan take karantarwa an gane wannan a akwai wata kabila da ake ce mata bani bakar kinana wannan kabila bakar ibn kinana tana da ƙarfi a zamanin jahiliya wasu ɓangare ne na ƙabilun larabawa kama a ce sakkwatawa katsinawa zazzagawa kanawa bani bakar bin kinana akwai kusuma fada da ya hada su da ƙuraishu ƙabilar manzon allah inda manzon allah ya fito sai wannan kabila ta bakram da kinana sai ta kashe a sai ƙureshu suka kashe ɗan wannan kabila ta bakram da kinana ta kashe musu kuma su suna da ƙarfi to sai zanto ƙureshu suna jin tsoron wannan kabila ta bakar ɗin da kasu ɗauki fansa a kansu suna jin tsoron kasu ɗauki menene fansa to a suna jin tsoron wannan kabila ga kuma yanzu fada ya hada su da wa da manzon Allah wannan yakin badar din kenan za a ji ayi bakar ibn kinana dinnan su kuma suna gabar da makka ne suna gabar da makka an gane wannan sai to lokacin da za a yi wannan yakin badar sai zan la ƙuraishawa suna da tsoro biyu tsoron manzon Allah da tsoron wannan ƙabila su waɗancan fa kafirai ne wancan bakar mulki ba musulmi ba ne amma me yasa ƙuraishawa suke ji tsoron su kansu da kifansa kansu da kifansa to wannan tsoro da yake nan tsakaninsu sai shaidan ya yi amfani da wannan tsoron iblis babban fa ra'asul kufuri ka san yana season din opportunity to wannan kabila ta bakrumul kinana akwai shugabanta waye shugabanta wa san sunan shugaban shine suraka bin malik bin ju'ushim sunan shugaban kabilan kenan to iblis shedan sai ya shigansa kun san shedanu an ba su daman yin menene tashakkul shigan wani abu canja kama yanzu aljani zai iya shigan kare ya zo a matsayin kare zai iya shigan kyanwa zai iya shigan zai iya kaman maciji ai kun san abin da ya faru a madina ko yadda aljani shigan maciji wani ya yi sabon aure ya je kwanta a kan gadansa ƙarshe ne ya sare suka mutu tare har manzo Allah ya ce in kun ga maciji a gidanku ku nemi ya fita saboda akwai aljanu da dama sun yi sun yi hijira sun zo Madina kuma suna canja kama da shikenan shedan iblis sai ya shigan wannan kabila shugaban wannan kabila wa kenan suraka bin malik bin walid ju'ush sai ya shigansa ya fito physically suka ganshi sai zo wajen Qurayshawa su Abu Jahal sai ya ce musu inni jarun lakum yau ina tare da ku ni ma da ni za a yi wannan yakin tsoron da kuke ji ku ne da jin tsoro ba kuna jin tsoron da mu zo mu yake ku ba to yau mun yi alliance da ku saboda mu ma ba musulmi bane mu ma za mu yaki Muhammadu mu ma ya dame mu dan haka nan mun zo mu karfafa muku guiwa inni jarul lakum shedan da ya yake wai me yasa shi ne yake haka ne don ya tabbatar da an yi dai wannan yaki din an gane wannan to shine Allah yake ba da labarin Allah yake cewa wa iz zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum lokacin da shedan ya kawata musu yakin da za su je su yi zuwa kenan mushrikan makka qurayshawa ta hanyar shigan wa suraka bin malik an gane an gane kisan ko bai da ba gane bane an gane an gane ma'anar wa iz zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum shedan ya kawata musu aikin su ne ya kawata musu yakin da za su yi da manzon Allah ya ce musu daidai kuke mu ma yau mun haɗe muna tare da ku za mu taimaka muku ku daina jin wani tsoron wani abu an gane abin da ya faru shine to wa qala la galiba lakum al yawma minan nas yace duk duniya in sun tare ba mu cin nasara akan ku shedan ya gaya musu tunda da to da ma kabila ta bukum kina ita ake jin tsoro a lokacin to su ma sun zo sun haɗu da su to kuma Muhammad da dan sahabban sa maza dan sahabban suna cin nasara kan su kaga ce la galiba da kuma da yau kan ba mai cin nasara kan ku in ji wa in ji shedan dan ya karfafa musu ne gwiwa yace wa inni jarun lakum yau ni ma ga ni ga ku rangan rangan yawa ina tare da ku in akwai mai neman mafaka ma mu za mu bashi mafaka yau an gane tayyib ba ya musu wannan rudi ba falamma tara alfi'atani lokacin da wannan jama'a bi ta zo ga jama'an kafirai mushrikan makka ga jami'an muminai musulmai an zo kowa na ganin kowa ya rage kawai a hadu a buga ga muminai sun fito ta gabar ta wajen madina ga mushrikai sun fito ta yamma ta wajen makka shedan kuma yana nan yana cikin su a matsayin shi ne wa suraka bin malik an gane wannan maimakon in ba dan kafirai wato in ba dan kafiri wato kwakwalwarsa baya fahimtar abubuwa ba to tunda kai tunda kai ne suraka bin malik tunda kuma kana da mutane runduna me ya kamata ka zo da su mu gansu ba za ka zo mana kai kadai ba in dai ka zo ka karfafa mu ne kai ma ya kamata mu menene mu ganka da rundunanka to amma da ke kafirai kullum ba hankali suke da shi ba sai suka yadda da wannan rudi da ya musu to shikenan lokacin da aka haɗu za a kwamsa yaƙi na kasa alaƙi baihi sai juya da baya da baya kakariyan ka gane ba kakariyan ya fara dawowa baya suna ce masa a'a suraka ya za kai kuma yau ka basar da mu an zo lokacin da za a buga ko muga kana dawowa baya ya za ka yi disappointing din mu ya raka ba mu kunya an zo lokacin da za a buga kuma buga kana dawa baya baya ba wanda ka ce kai ne a gaba da kai za a buga na kasa alaki bai kawai sai fara juyawa da baya me yake da suka yi masa wannan magana suka ce dan me za ka ba da mu qala inni bari'un minkum yace a yanzu kan ba ni ba ku a a rabo mu ta zo kaga jurin shi da inni bari'un minkum ba ni ba ku domin me inni arama la ta akwai abin da nake gani ba ku gani nake gani mala'iku kuma gaskiya ne yana ganin abu da su ba sa gani gaskiya faɗa yana ganin abin da ba sa gani yana ganin me mala'iku domin tabbas yakin badar da mala'iku aka yi shi don sahabai sun ba da labari cewa sai sun daga tabbabi da su sare kan kafiri sai su ga kafin su kai ma mala'ika riga gama sare kansa an gane wannan domin hadisi ya tabbata mala'ika jibril ya zo da rundunansa na mala'iku mika'ilu shi ma ya zo da rundunarsa na mala'iku waɗannan suna maimana wanda yana maisara mala'ika jibril yana maimana mika'ilu ba yana maisara ga manzon Allah a tsakiya da sahabbansa haka aka yi yakin zaka tabbas shedan yana ganin abin da inni ara ma la Allah rawa wa da shedan sai ce inni akafullah ka ji ko me yake nufi da ni akabullah inni akabullah an yuhlika ni ina jin tsoron Allah kar Allah halakar da ni a wannan gurin eh yana jin tsoron Allah kar me kar Allah halakar da shi ba jin tsoron Allah na yi kaza bar kaza yi zina kar ka yi zina kar ka shagiya kar ka yi kaza a ba wannan tsoron bane a shi yana jin tsoron kada mala'iku su halaka shi da umarnin Allah shi ne ba zai faɗa kenan ni a kafin ne ina jin tsoron Allah amma ba tsoro ne irin naka na mumini ba a'a shi jin tsoron ne ke yi mutuwa jin tsoron menene halaka za ka abin da ya rage maza ya juya ya tone fita a guji kawai an gane wannan ya ce inni a kafin la wallahu shadidu da iqab Allah ko mai tsananin menene hukuba ne haka nan duk wanda ya rage shedan ya rude shi to ran tashin kiyama haka da su yawwa ranar shedan ba wurin gudu duniya ne wurin gudu abin da ya rage kai ku taru da shi a wuta Allah ya tsare mu yawwa ku taru da shi a wuta yawwa
إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم
wannan shine jarabawa kuma kana fada da wannan baka kare ba ga wani can yana fada da kai abinda mu'mini kenan suka dinga fuskanta suna fada da mushrikan makka ga munafukai kuma a cikin madina suna fada da su idan su a bude kunnan su a bude su ji cewan an yi biji-biji da manzon Allah da sabansa da su yi dariya har ma suna taimakawa ma masu yaƙan manzon Allah kamar da mu zo mu gani a gaba yadda banu Quraiza suka ɗauko makami mai yawa suka kawo mushrikan Makka bayan kuma suna da alƙawari treaty na zaman lafiya da manzon Allah a Madina cewa ba za su yaƙe shi ba ba za su taimakawa mai yaƙansa ba manzon Allah shi ma ya alƙawarin ba zai yaƙe Yahudawa ba ba zai taimakawa masu yaƙansu ba amma dan tsaban munafurci da warware alƙawari banu kureza ta yahudawa suka ɗauko makami suka kawo mutanen wa makka don a yaƙi manzon Allah to shi ne lokacin da aka fita wannan yaƙi su waɗannan munafukai ɗin wato yahudawa kenan da sauran masu neman suka fara cewa lallai addinin ku ya yaudare ku da mutanen makka ne za ku yaƙi ko waɗannan masu ƙarfi masu kaza masu kaza lallai addinin ku yana yaudaran ku wato addinin ku yana nuna mu cewa kan gaskiya kuke addinin ku zai taimake ku ko to abin da suke faɗa kenan shine na Allah ke ba da labari idh yaqulu al munafiquna Allah ke cewa a lokacin da ku munafikai suke cewa wallazina fi qulubihim maradun da waɗanda sun musulunta amma kafarsu ɗaya tana musulunci ɗaya tana kafurci dama addinin bai zauna ba dan wani shakin kaɗan za su iya ridda suna nan a madina musuluncin bai yi ƙarfi ba ba su gama fahimtarsa ba sun dai shigo su ne irin wani daga an ci nasara akan manzon Allah to irin sai su rinjar su a ta dama addinin ƙarya ne annabin Allah kuma a ce an ci nasara a kansa ga kuma yan zuga yahudawa ga munafukai suna yi tsantsan suna ce musu Allah mutanen da sun ce Allah ubangijin su ne su suke bauta kaza kaza amma gashi ana cin su da nasara a wurin yaƙi na Allah nasu to waɗannan allazina fi qulubihim maradun wanda suke da ɗan cuta na rauni a zukatansu to su ma suna haɗa kai da tsantsan munafukai da yahudawa suna irin wannan magana me suke cewa garra haula'i dinuhum a waɗannan musulmi addinin su ya addinin su ya yaudare su in ba addinin su ne yaudare su ba ina ku ina faɗa da mutanen makka ba ku da makami ba ku da yawa ba ku da kaza ba ku da kaza a wannan addinin su ya yaudare su haka suke faɗa to shikenan ba sun yi wannan magana ba wa man yatawakkal ala Allah ko da baka da ƙarfi ko da baka da makami mai yawa in dai ka dogara ga Allah eh fa inna Allah azizun hakim Allah shine mai ƙarfi haka Allah ya bada cin nasara wa mu'mine a wannan yaki na badar din wanda ba su da ƙarfin ba su da makami din har wannan ma yasa wani su da yawa suka musulunta suka ce addinin musulunci gaskiya ne ya za a yi mutane kaɗan su cinye mutane masu yawa an gane waɗannan wancan kuma su wancan magana ɗin suka ji kunya suka ji kunya suna ce addinin ku ya yaudare ku ku musulmi ku ne za ku iya faɗa da mutanen makka sai ga kuma sun yi faɗa sun ci nasara a kansu domin wa man nasru illa min indillah Allah shi ke bada nasara an fahimci wannan yawwa to wannan ayan abin take karantarwa kenan sai tambayoyi ko sai daga babu na takarda akwai mai tambaya bismillah eh mun kwana aya ta 49 idan Allah ya nuna mana gobe mana cikin rayayyu za mu tashi aya ta 50 kar ku manta an gane wannan sai ci gaba tambaya biyu badar eh mm wallahi wannan ne ban iya sanin haka ba cewa yake yi ba wai cewa waɗansu na cewa yakin badar an ce ba fita da munafiki ko ɗaya ba duka muminai ne Allahu alam sai dai akwai abubuwan da suke dan ishara ga haka musamman akwai hadisin da manzo Allah ya ce Allah ya dubi mutanen Badar ya ce musu imalu ma shi'tum faqad ghafartu lakum shi ne kace duk mutanen Badar duk abin da suka yan aljanna ne kuma kaga munafiki ai ba dan aljanna bane to ina jin dalilin da yasa ake wannan magana kenan dama daga an ce wane badariyun to wannan kaman wani title ne na dan aljanna daga an ce maka badariyun wato ka halicci yakin badar kenan to kai dan aljanna ne saboda haka in bai yi bai yi wannan hadisi suka lura da shi suke wannan magana an gane wannan sai tambaya ta biyu badar kwari ne gurin kwari ne amma yanzu gari ne gurin yawa kwari ne ake ce masa badar amma yanzu ya zama gari babban gari ne a cikin saudi arabia an gane wannan badar gari ya zama gari na'am bismillah mutum ya yi almundana shekara talatin baya na gane ya yi almundana na kudi aka ce zai biya amma daidai kudin da yake a yanzu misali ya yi almundana ta dubu ɗari can sai a yanzu aka ce masa ya biya nawa ya biya dubu ɗarin kenan ya biya red din Allah zai biya kuɗi da yawa a zamanin shagari sr gl mai ac sabuwa gau dubu uku ake sai da ita to yanzu dubu ɗari gl sabuwa nawa ne za ta saya maka ko ɗaya yanzu gl ka samu sabuwa wajen miliyan shida ne miliyan shida in kai lissafi jiyar a zamanin shagari jiyar nawa da ka sa kenan a dubu uku uku sai ka sai wajen ɗari biyu da jiyar wajen ɗari biyu ne sai ka yi gonan mota to sai ka yi gonan mota kuma yanzu aka ce a maka miliyan shida sau ɗari biyu da hamsin ku buga ma nawa nawa kenan miliyan shida sau ɗari biyu da hamsin nawa dai baka aka ce ka biya wannan kudin ai nawa miliyan shida sau ɗari biyu da hamsin nawa ne baka bare yi ba a akwai maganganun malamai akan wannan da akwai dogon magana kai sai da mu samu lokaci mu gani don ana magana da magana daga wancan lokaci zuwa lokaci an canja kuɗin ko ba a canja ba bi ma'ana wai currency din naira ta take an canja ko ba a canja ba an yi sababbin currency ko ba a yi ba duk wannan zai iya tasowa akwai ɗaliban mu a nan da suka buɗe wani website da muke masa kome na da suke tura karatunmu a whatsapp akwai mun sa wa abun dstm wato dutsen tanshi majalis dstm amma da larabci suka rubuta shi baro-baro dutsen tanshi majalis wanda duk karatun da aka yi za a tura har wani yaro ma da yake malaysia an tura masa yana jin daɗi ce kamar yana bauchi sun tura masa dan da duk duniya ne to abinda kuskuren da suka yi wajen suna din yanayi ne ke kiran su gyara suka sa suka ce dutsen tanshi majalis suka ce albauchi ba magana albauchi a cire L din za ku gani wanda aka tuttura musu ku cire L din bauchi kawai dutsen tanshi majalis bauchi an gane a cire al din za ku gani yanzu na wanda yake cikin ga L din babu wannan difini article din a cire shi kuskure ne babu ganin albauchi sai me kenan bauchi dan na so su tura mutane da yawa dan kar wani ya je gani ya ce muna na aka yi wani irin kuskure din a basu shawarce da suka saka albauci kuskure ne an fahimci wannan da aka ku group din sai ku kokari ku gyara in ce an tuttura muku da albauci to a cire el din a gyara don Allah a sa bauchi kawai dutsen tashi majalisu bauchi duk wanda bai bai zo karatu ba ma in aka tura zai gani wannan shi eh a namban namban yawa ka kawai ka bada namban ka kawai da rika tura ka bada namban ka ɗinka kawai akwai wata tambaya ina ga kamar lokaci ma musu saura minti uku to malam bismillah muna da saura minti uku ci gaba da tambayan ka gudu wajen yaƙi in aka lura da abubuwan da yake faruwa faɗa ne wanda bai da ƙa'idodi na jihadi a mutum zai iya gudu a yanzu na yaƙi yaƙin hayaniya shaye ma a yaƙin ma kana yakan nan wanka ne musulmi kamar da aka tura sojojin najeriya suka je sudan sudan yawancin su musulmi ne kawai ka ja tura kar ka ga wani akan ka da bindiga sai ka wanke yayi sai ka ga ne gudu kai da ne ga sahun kaburai ga sahun musulmi kowa da makaminsa to irin wannan ba za ka gudu ba amma sai za ka iya gudu gaskiya ba ku tuna sojojin mu ba da suka gudu har kamaru ko ba ku tuna ba ne zai gudu wa yayan boko haram ko ba ku tuna ba ne wata ya ce yar siyasa ce aka biya mata kudin kujerar maka a hanya a fannin siyasa din ta wannan hanyar aka bata amirar hajji ita ce amira Allah a bangaren mata kenan ba ta zama a nera kai dai ba mu taba jin wannan ba sai yau sabon abu kenan ba ta da miji kuma ta kuma ba ta da muharrami tafiyan kenan ta haramun ne ma asalinta ka gaya mata gaskiya ka mata nasiya ba daidai ba ne sabon Allah ne gaskiya ne ta karɓi nasihan ta karbi nasiya da ba dai wala ta karba dan yawancin mutane idan nasiya ta saba ma son zuciyarsu ba sa karba ba sa karba a tsaraba da ta karba mana a ne ya a ne za su karbi tsaraba mana ko amerika ta je ta tawo da tsaraba da su karba ko ingila me alakan za ta karba amma hajinta babu wani haji dan tafiya ne na haramu yawa tafiya ne na haramu amma tsaraba za ta karba su ci su more wani eh lokaci ma yi ba ka ce minti uku ba karatun da aka yi ce eh ya sa naira ɗari ya turo masa ɗari biyu bonus kenan ko eh wa eh a wannan kyauta ne su suka yi ma sun baka kyauta wannan daidai ne ai abin da ake magana kada kai su za su rage maka wani kuɗi don sun baka bashi amma yau suka ce ma duk Najeriya kowa za a rika tura masa kyauta sai mu ce Allah ya saka muku da alheri mun gode eh hakkin su ne yawa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka sai da daddare